أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin za mu tashi akan babi na 289 باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان wannan nawa bai diga sha a shinin din bai diga ta ba wanda ba diga ba sai ya diga washmi ne akwai digo ba wasmi ba hmm? washmi akwai dugu a kan wannan silin ɗin dugu guda uku قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفرودا ولأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله آه wannan babi zai magana akan haramci na ƙara gashi wasu lisha'ar ƙara gashi irin dai attachment ko shine attachment da ake yi haramun ne a ƙara gashi mata su ƙara gashi a kawunansu wannan gashi ko na me ko na me ko da gashin dabba ne ko da gashin mutum ne inda gashi ne to haramun ne a ƙara shi sanan walwashimi da zane zane wannan zanen ja aka yi ko ɗigawa aka yi duk zane ne galibi waɗanda suke tashi su samu kansu da zane ba su suke yi ba haka suka ga kansu suna da zane kuma da yawa an yi zanen ne ba a san hukuncinsa ba da yawa an yi ta wa'azi da yawa sun daina za ka ga sauran 'ya'ya da ake aihuwarsu an daina zazzana musu zane daɗin watakila wanda suka yi zanen yanayin da ake ciki wani ya taɓa min bayanin abin da ya sa ƙabilarsu suke zane ya ce saboda ana kama mutane ana kama mutane a gona ana kama mutane so ba a gane na so da in an yi wa mutum zane an ko da an kama shi ko ina aka je da shi ko an kama bayi za a gane cewa na wani dan kabila kaza ne eh wataƙila su ne kaga suke da wannan dalilin sayewa wasu suna da dalilai da suke yi amma musulunci bai yadda ba da haka wanda suka yi ba sani ba Allah ya fi musu kai kuma da aka ma karkace sai ka goge ko wani da muka yi karawai shi zai je goge sai za ka ji ka kara zane dai na ana gogewa gogewa na ɗauka wajen gogewa za ka ƙara zana wani ne a yi na to na to zuma ina ga ba ta yi mana ce ba ta yi na to ala kulli halin ne mu da muka sani kaga ba za mu wa mu ba eh wannan shine abin da yafi muhimmanci iyayenmu kuma da suka yi ba sani ba Allah ya yafe musu na sa'annan da kuma wushiriya washiri shine wushiriya kun ga da larabci alwashiru na da hausa wushiriya kaga ba wuce ma kawai hausa larabci ya ba eh yawa da ƙara wushiriya ita ma haramun ce sa'annan ya shine ya fassara ta ce huwa tahdidul asnan shine a feffeke ya haƙora a baki kafa a bubbuɗa shi a mai da shi ƙanana na ko a mai a bashi rami yadda idan mutum an ce mata suna yi ne saboda yana mai da su yara ni ban gane ba tun ana karatun dama mu ban gane ba sai ban gane da amma haka eh cewa yana musu kyau yana mai da su yan mata bayan sun tsufa Allahu alam to ala kulli halin duka Allah madaukakin sarki ya hana Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i ya gaya mana wato abinda abinda shaitan ya dauki alkawari na da zai yi na sa mutane su saba wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa in yad'una min dunihi ila inasa ba wani abu suke bauta ba koma bayan Allah face gumaka waɗanda suka mutu adam mata suke kiransu da sunayen mata su ne suke bautawa wato suna gumaka wanda suke musu ado irin na mata su zama kamar mata Allah ya ce wa yad'una illa shaydanan marida kuma ba kowa suke bautawa ba ba kowa suke kira ba sai dai shaydan mai tsaurin kai saboda wannan aiki na bautan gunki ba wanda ya sa su shi shaidan bautan gunki bautan shaidan ne Allah madaukakin sarki ya ce la'anahu Allah Allah ya la'ance shi shiwa shi shaidan Allah ya la'ance shi bayan Allah ya la'ance shi sai ya dauki alkawari wa qala shi shaidan yace la attakhizanna min ibadika nasiban mahruda wallahi zan riki wasu daga cikin bayanka wato wani yanki wani yanki daga cikin bayanka waɗanda zan ja su su tafi wuta Allah ya kiyaye kun ga wata ayar Allah madaukakin sarki bayan ya ce zai halakar da bayan Allah sai Allah da kai ke ce masa inna ibadi laysa laka alaihi sultan bayina baka da iko akan su Allah ya samu ne eh ya baka da iko wato ko da ka ja su su yi shirka da ni ba za su yi ba ko da ka ja su su dinga zina ba za su yi ba ko da ka ja su dinga ƙarya ba za su yi ba shi ne laisa alaihi sun Allah zai tsare mutum ya tsare dan ba wanda ya isa ya tsare kai sai dai tsaron Allah eh Allah ka tsare mu to shine shi shi dan yace lalle zai zai ebi wani bangare wato ya zama nashi ne mutanensa ne daga cikin bayan Allah wanda shi za su bautawa shi za su aikin da yake so shi duk wani abu na da zai ja mutane wuta aikin da za su yi ta yi kenan a cikin rayuwa sun zama rabo na shedan Allah ya saba ma shi sanan ya tsara rantsuwa ya ce wala udillan wala udillan wallahi zan halaka su zan batar da su kun ga shaidan ya cika alkawari ko bai cika ba a ya cika ba Allah na tuba ko da ya samu aka kera wayan nan ai ya cika alkawari na ai shaidan da aka samu aka yi wannan wayar ga tana wa'azi amma ai shaidancin da ake da ita ya ninninka wa'azi so miliyan ɗari barnar da ake yi ba da waya in ka zo ɓangaren addini ɓangaren imani wallahi ɓarnar da take yi da aiki da shi ɗin ya yi da ita ai waya ita ta sa shi dan yanzu yake shingida yanzu ya bacci na eh saboda ayyukan da zai sa yan a tahuta ba sai ya zo ba saboda ai yanzu kaga cike yake da sharri sharri sharri musiba babu iyaka kuma ba abin takaici da abin tashin hankali shine waya ta lalata zukatanmu har mutum yana saban Allah baya jin komai kasan idan mutum yana jin saban yana saban Allah yana tsoro to akwai saura idan mutum yana jin tsoron yana taɓa Allah yana ga kai bai dace ba yi wannan abu yana firgita wannan shi zai sa da ya yi sai je yana ta istighfari yana ta neman gafara Allah yana tunanin to yanzu in na mutu ya za mu yi tsare da Allah wannan alama ce ta imani to amma ran da aka waye gari saɓa Allah ya zama normal ai da waya saɓon Allah ya zama normal to menene ya rage abinda Allah ya hana kada a gani ba a gani a cikin waya da Allah wani ya gaya mana abu daya na wani abu daya da aka hana musulmi aya ce fa a qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya mummune maza ta dinga rinsa ido a doki kana tafiya ka ga mata kankar da kai kana tafiya ka ga mata tana cikin tsiraici ka jiya Allah ya ce a dinga haka za mu rayu mu musulmi ya gudu min abu sarihim su dinga tsara ganinsu shi yasa wasu bayan zaka ga fita ma waje yake musu wahala kullum suna gida suna zaune saboda ba sa san kuma a zamanin su ba sai ka gaba wa ma za ka gani in ka gansu kuma yaya za ka gansu to yanzu kuma da idan ka gama ko ka je kasuwa ko ka je wani waje ko ka dawo gida alhamdulillah kana shigowa gida ka tsira ai an gane hausar ka tsira kuma sai dai na gobe sai ka yi ta istighfari yanzu kuma sai ka shiga gida za ka fara na wani sai lokacin kwanciya ma zai bude zai sa data yawa kaga inda nace cewa shedan ya samu lago ya samu lago Allah ka tsare mu musiba ce zaunanniya kwantacciya kuma kun san Allah bai wasa da kowa duk abin da Allah ya faɗa nan gaskiya ne Allah ya sa ba ma cikin wanda zai halakar eh shi yasa wani malami a haramin makka ya yi wani wato wani karatu ban iya tuna sunan shi amma ina cikin makka ina cikin harami a saman ka'aba ya yi mana wani karatu ya kwatanta abinda Allah maɗaukacin sarki yake cewa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya ce zai gwada imanin ya yi wallazi na amonu na ya bulu wanda kuma lahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lama Allah man yakhafuhu bil ghaib yace Allah madaukakin sarki ya ce wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai jarrabe ku Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta kuga lokacin da ake tafiya aikin haji in aka dau harama Allah ya ce a daina farauta kar a ga naman daji a kama shi sai Allah ya ce to kuma zai jarrabe su ya ringa ya sako naman daji su zo irin gama a kama mu na sai Allah ya ce liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib Allah zai dan Allah ya bayyana wanda yake jin tsoron sa gashi dabba ce kana so ga ta ta zo kusa da kai gashi Allah ya ce kar ka kama ta kuma ba wani mai gadin ka kaga abin da zai hana ka kama ta menene tsoron Allah to shi ne sai yake kwatanta ya ce a wannan zamani namu ba abin da ya daidai da wannan aya sai wannan waya ya ce shi ma yanzu ga ta nan a hannun kowa ga ta nan a hannun kowa ga kudin data Allah ya ba kowa shi ma da ya alama Allah man ya kafu bil Allah yana nan yana kallon ya ga wa zai zai tsoronsa wai zai kiyaye abin da Allah yake so a kiyaye akwai abin da duk kokarin ka bayan da ka iya idan ba za ka buɗe ba da yake shirri ne aka kimsa sai ka je za ka yi research a a a a internet ka shiga ko da wasa ka gwada ka sa ayar qur'ani ko ka sa wani abu na musulunci kana sawa suna turo ma wani abu na shedanci ku gada ka gani kana sawa yadda ka san suna jira sai ka ga duro ma wata tana rawa haka ce cewa ka taba na eh dan a dauke ka akan abin da ka je yi kuma kar ka san duk sun san me ake yi eh abin yana gwada musu ne kowa yake yi kowa yake yi ko me kake kallo yawan abin da kake kallo yana nan na yau abin da ka damu da shi suna nan duk suna da na akwai malam gogul ko shi malam gogul ya yana ta abin nan idan dan adam ya je lahira aka fito mar da gogul dinsa na ko hisabin gogul ya ishi dan adam musiba sai dai idan mutum alheri yake ta dubawa na abubuwan alheri yake dubawa wanda sai mutum ya yi da gaske Allah ya tsare mu to shi ɗan ya ce ya yi rantsuwa ya ce wala udillin na wallahi zan halaka su sa'an nan wala umanniyan na wallahi zan ringa ta musu buri buri ai an san buri na zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi mutum ya yi ta buri mutum ya ta buri to shi burin ma ba shi ne laifi ba idan har kana abin kwarai kana tuna za ka mutu da sauƙi amma akwai wanda burin ya sa ko abin da ya kamata ya yaƙi yana ta buri kullum akwai wanda yanzu ya yi shirya shekara hamsin da za su yana nan abin da za a yi fulana ba ya yi fulani shekara hamsin yana nan ya shishirya za a yi kaza za a yi kaza to inda alheri ne ba damuwa kaga inda ya yi daɗe shi kenan ka ɗan samu mai ka samu kama wasu lokaci za ka tarar da abin da aka shirya bai da kyau kuma Allah maɗaukaki sarki dangane da ran tashi kiyama cewa yi nabba'ul insani yawma izin bima qaddama wa akhar za a ba mutum labarin ranar tashi alkiyama abin da ya gabatar da abin ma da ya niyya zai yi abin da ya shirya zai yi ba a baki dama ba duk za a gaya masa saboda shi Allah madaukakin sarki ya sani ya san me aka shirya da aka yace zai yi ta sa musu buri su yi ta yawan buri shi ya sa mu yi kokari mu rage buri mu ringa yin haƙuri da abin da Allah madaukakin sarki ya bamu wurin ga kallon duniya kallo na basira domin akwai kallon duniya idan mutum ya yi mata Allah ya taimaki shi yana mata gannan kallon zai dan samu sauki idan mutum yana kallon duniya kallo na sosai zai zama yana godewa Allah Allah ya baka lafiya Allah ya baka abin da ka ci ka karya ai sai godiyan Allah kaga mutum ba zai zama yana tunanin kawai na gaba da shi na sama da shi wanda shi ne damar matsalar ɗan adam idan allah maɗaukacin sarki ya hore maka dubu goma kullum ranka a ɓace saboda wani yana da dubu ashirin idan ka samu dubu ashirin kullum ranka a ɓace saboda wani yana da ɗari idan ka samu ɗari kullum ranka a ɓace wani yana da miliyan in ka samu miliyan kana kallon mai miliyan biyar in ka samu miliyan biyar kana kallon mai goma in ka samu goma kana kallon mai miliyan ɗari in ka samu ɗari na ka dinga tafiya kenan ba burki ba ran da za ka gode wa Allah amma idan ka samu abin da batu da yake kira contentment ai kaga shi kenan in ka kalla duniya ma mai ake da ka ci abinci ka samu inda ka dan kwanta na me a cikin duniyar ba komai ko waɗanda suka tara kudin da yawa ma ba abin da suke yi zai abin da kake yi na Allah ba abin da suke yi kawai bambancin naku ba su da yawa wani lokaci har ka bi su morewa amma ɗan adam bai gane wannan karatu bai gane wannan karatu saboda mai shi ne dai kawai yana ta duba abin nan mutane za ka ga maudaci ya zo a katon mota a bakar mota ya wuce za ka ji ina ma a ce kai ne amma baka san daga ina ya fito ba na baka san ina zai je ba baka san yaya ya kwana jiya ba duk baka da wannan labari kawai abin da ka gani bakar mota wani da motar tashi da kudin nashi na rantsi da Allah da za a gaya ma halin da yake ciki a ce to ai canji da kai wallahi ba za ka yarda ba za ka yarda ba a ce ka san haƙiƙanin rayuwar tashi aka ce to bari za a yi canji kai ka koma shi na shi ya koma kai Allah ba za ka yarda amma da adam bai sani ba kawai shi dai kullum shi ba amar ba ya ji kawai bai to wannan ɗabi'a ba ta da kyau mutum ya zama mai godiyan Allah saboda ita rayuwar duniya Allah ne ya zana ta Allah ne ya rubuta ta Allah ne ya kaddara ta duk tana hannun Allah muna ta kokari ne mu shiga nan mu yi nan amma ba abin da za ka aiwatar sai abin da Allah ya ba abin da zai faru sai abin da ya hukunta eh wannan shi ne ina da ya sa wannan zai dan samu sauki sai ka ga sai ya rage sai ya fi damuwa da makoma da ita ce abin damuwa to shi dan yayi alƙawari yace zai sanya mana burace burace sana yace wala amurannahum kuma wallahi zan umarce su me zan sa su yi fala yubatti kullu azanal al'am zan sa su suna yanyanka kulluwan dabbobi bi ma'ana suna ta tsafe tsafe wannan alkunya ce ta tsafe tsafe da mutane suke yi larabawa suna da su wato suna haranta dabbobi ce wannan haramun wannan waye duk tsafi ne da yanzu kuma wanda ake yi kun san tsafe-tsafen duniya yanzu akwai tsafi na zamani eh kun san tsafi ana yi turawa na tsafi larabawa na tsafi hausawa na tsafi na duk al'ummomi kamun ka samu wanda baya tsafi a cikin kowace al'umma za ka sha wahala sai wanda Allah ya tsare da haka saboda me me yasa ko ina yawa saboda aiki ne na aljanu aiki ne na shaidanu su ne suke zamo jagorori a cikinsa shi yasa ko ina za ka samu da irin nasu bare ka je indiya bare ka je ƙasar sin ga sanan kowa da irin kalan nashi tsafi bature a ingila yana tsafi tsafi da ka sani tiburan akwai irin nasu saboda shelalun ko'ina suna ne kuma kowa ya san irin na garin su ko yau bokan kalan na ariyan mutane duk haka suke duk wannan alkawari ne da ya dauka zai sa su su dinga wato yanka kunnuwan dabbobi sai ya ce to falayi wala amurannahu kuma wallahi zan umarce su falayi gayyurun na halƙallah kaga wannan ita ce abin da ya sa mana ya kawo wani aya zan sa su su ringa canja halittar Allah ƙara gashi yana cikin canja halittar Allah yin zane yana cikin canza halittar Allah shine eh canja kala shi yasa a musulunci an yadda mu rina gashi amma banda baki da an yadda a rina shi amma banda baki sunna ce mata manzo sallallahu alaihi wa sallam a rina shi da abin da yake ba baki ba وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها حصبة فتمزق آه فتمزق شعرها وإني زوجتها أفأسل فيها فقال لعن الله الواصلة والموصولة متفق عليه وفي رواية الواصلة والمستوصلة an samu hadisi daga asma yar abubakar yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ta ce wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullah yata ta haɗu da rashin lafiya na zubewan gashi ciwo wanda yake sa gashi yana cirewa yana yanyankewa wato ba ta da gashi kuma gashi gashi ta ya zuzzube kuma gashi na aurar da ita na san zan kai ta ɗakin miji ka san miji yana son mata mai gashi ko wani ko shine sai ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama shin zan iya ƙara mata gashi na yi mata ƙarin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata la'anallahu alwasila Allah ya la'anci mata mai ƙara gashi wal mausulata da wanda aka ƙara wa gashi mai aikin ƙara gashi Allah ya la'ance ta sanan wanda aka ƙara wa gashin ma Allah ya la'ance ta a wata ruwaya wato Allah ya la'anci mai ƙara gashi ya la'anci wanda ta nemi a ƙara mata gashi duka sun shiga cikin la'anar Allah kare kenan idan mata za ta buɗe me yake da suna wajen yin salon ko shi salon me sunan shi da hausa ne na ko dai ba da suna rabu to kwatance ne mai da suna dai to wajen gyaran gashi domin kitso sai a gaya mata a matsayinta na musulma babu karin gashi saboda in ta yi allah ya la'ance ta wadda ta kara ma allah ya la'ance ta akwai wani kuskure da muke yi sai ka ga muna kara wa yara ƙanana wai cewa su kanana ne nan ba karamin kuskure ba ne saboda a su kananan in ka koya musu ya za ka yi ka hana su a ka ga matsala ne an yaro in kana son ya yi abu kan ka koya mara iya na ya tashi da shi ta yanzu an koya mata ƙara gashi kuma nan gaba a ce mata haram kaga za a yi rigima da ita mamanta ke kai ta a ƙara mata babanta ya biya kuɗi na ta so ma jin daɗin ƙarin gashi ka zo ka ce mata haram ta kenan an ce wai can kar a yi wai kar a fara kuskure ne ko yara ma a daina sa musu duk da cewa su ba su da la'ana na ba su da wannan amma ai tarbiyya tana don me don su tashi suna sun ba su saba da shi ba inda sabo da shi bai da kyau jarahmukallah mata ba ɗigo ba ne babu tamaraka ne naka sanya ba dugon bane ba u fata marzaka ya ce fata marzaka kuma ma'anarsa da larabci kusan magana ɗaya ne amma nan kamar tamarzaka ne tamarraka shi ma zubewa ne to gashinta ya zube haka ne gashi ya kawo shi ma yace bira'i na bira'i wa ma'anahu intasara wa saqada hmm ya watsi ya zube wal wasila allati tasilu sha'raha aw sha'ra ghairi hadhi sha'rin akar shine mai kara gashi wal mawsula allati yusallu sha'ruha wanda ake karawa gashi wal mustasila allati tas'alu man yaf'alu dhalika laha wanda take cewa kara mata gashi da aka fata maraka wani aisha ta radiyallahu anha na hauhu mutafakun alai wato an samu daga na na aisha irin wannan hadisi kwatankwacinsa وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه أنه قام حج على المنبر وتناول usatan min sha'ari kanan fi yadi harasiyin fagala ya ahlal madinati aina ulama'ukum sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yanha an mithli hadhihi wa yaqulu inna ma halakat banu isra'ila hina ittakhadha hadhihi nisa'uhu muttafaqun alayhi an samu hadisi daga Humayd dan Abdurrahman cewa shi ya ji sayyidina Muawiya a shekaran da da aka yi aikin haji shekara aikin haji ya hau mimbari yana huduba ya ce kuma a hannun security mai gadin sayyidina Muawiya akwai gashi ya riƙe gashi yana tsaye a kusa da mai gidansa na amirul muminina shi kuma yana kan mimbari shi kuma mai gadi ne soja ne yana riƙe da gashi shi ne sai shi wato sayidina mu'awiya sai ya karɓi gashin a hannun mai tsaron nashi ya riƙe yana kan mimbari fa ya karɓi gashin ya riƙe ya ɗaga ya nuna mutane wato da yana hannunsa amma sai ya karba shi da sai ya ce ya ku mutanen madina ina malamanku ai an gane wannan tambayar ai wato ina malamanku da basu gaya muku cewa yin aiki da wannan na haramun bane ya ce ya ku mutanen madina aina ulama uku ina malamanku suke ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana hala a musulmi ya yi aiki da irin wannan yana nuna musu gashi kuma kenan idan akwai wani abin da limami ran juma'a yake son mutane su gani ba laifi ya zo da shi kan mimbari na ran juma'a ya nuna musu kamar yadda sayyidina mu'awiya yi yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya halakar da matan bani isra'ila wato abin da ya halakar da bani isra'ila kai wato farkon abin da ya halakar da su suka shiga halaka lokacin da matan su suka shiga ƙara gashi ka kenan akwai lufuffuka waɗanda idan ana yi mutane suka yi shiru za su halaka Allah kiyaye eh in ana maganan zamanin su mu'awiya wannan to ya kake ji yau daga zamanin su sayyidina mu'awiya zuwa yanzu abubuwan da ake yi na abin yayi yawa yayi yawa mu kuma nan Allah ya jarrabe mu mun kudu da waɗanda ba musulmi ba duk abubuwan na duk sun kwakwaɗe waɗanda suke musulman ma sun kwakwaɓe wasu suna irin abubuwan suka rasa wane ne wanne ne musulmi wanne ne ba musulmi ba wasu ɗabi'un ba su da kyau Allah shirya da mu to wannan aiki ne na shirin shine sai wannan hadisi ne Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa Ali bin Umar radiyallahu anhu ma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana al-wasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima mutafaqun alayhi an samu hadisi daga Ibn Umar ya da Allah suka tabbata a gare shi yace Adam sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai kara gashi sanan ya la'anci wanda ake ƙara wa gashi mai salun da mai yadda ita je salun ko amma fa ƙarin gashi ba wankin kai ba wankin kai daban na ƙarin gashi daban wankin kai idan waje ne wanda mata da 'yar uwarsa mata za su yi ba laifi ana son mata ta ringa ado na ta ringa kwalliya domin haka Allah ya halice su amma fa ba irin yadda ake yanzu ba ba irin yadda za a ga mata ta je salin wani ƙato na ta buɗe kanta tana musulma ko ka ga wata mata wani gabjeji wai mai yankan farce mene? da haka laifin ba nasu ba ne laifin duk kowa ne akwai wanda da kansu wani ce laifin matan ne wani suka je suka gama mata ne ba sa so wannan ba kowa ba ne kuma da haka a yi kokari je a ji tsoron Allah yawa na eh to kaga shi kuma wani wata rigima ce zaunanniya mala ya ce kaga mafi yawan matan sai ka samu kuma ba musulmai ba ne da ita kuma mata musulma ba a yadda ta je ta buɗe kanta a wajen wanda ba musulma ba ka ji wata matsala kitso ma musulma aka ce ta mata kitso da haka kenan akwai bukatar mata musulmai su yi irin na musulunci amma suna ɗanyi a nan gari suna yi saboda an koyar da su yadda za su yi amma dai yadda ake yi ba daidai ba shi kan shi namijin banda sakare ya za a yi mata ta ce ka yanke mata barci kaga kuma ya nutsu kamar wani wani ma ka gan shi har da gemu ai ba shi ya kamata kana sana'a kuma ka san addininka na ka kula da addininka na ya kamata ka zama abin da kawai komai sai ka yi ba yawa ko namiji ya kamata ya san me zai yi ai yana sana'a ai ba hauka ba ce eh gaba kawai mata ta je ta yanke in tana son namiji ya yanke mata mai gidan ta yanke mata duk matar da take son namiji ya dinga yanke mata farce to mai gidan ta koyi yankan farce na ayabu ya zo da sauki na kuma ya kafarce bai da wuya yawa inna seasons ne inna nail kwata ne bai sai ya koya kasuwa to su maza shi kuma namiji da zai je saluwa ya ba mata kafa ta gyara masa kafa na'am ai kun ga karatun shedan din kenan ai shine abin da yace yayi rantsuwa da Allah ya cika ai shine ce muku shedan ya cika na duk wannan shine ma'anar wallahi wannan aya ne yace wallahi sai na halakar da su wala udillannahu wala amurannahu fala yughayyirunna fala yubtikunna azanal an'am wala amurannahu fala yughayyirunna khalqallah duka amma karshe gaban ayan Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya mamar menene kamar ya take zu shaidana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina wanda duk ya biya bai shaidan Allah ya yi hasara hasara mabayyaniya kuma akwai ran da za a gane ba ana tafiya lahira ba lahira kullum zai tafiya ake duk karatun da ake yi sai ran da ka mutu za ka gane Allah ya samu gane kamun mu mutu amma tabbas in ka mutu duk za ka ga abubuwan da ake yi ana ta ma gaya ma akwai munkar da nakir ko za ka gan su ana gaya ma akwai daɗi a kabari za ka ji shi Allah ya samu ji shi eh Allah ya sa kuma kar mu haɗu da kishiyarsa don wallahi sai an kiyaye abinda duk aka faɗa gaskiya ne zai faru kuma yana faruwa kullum aka ake ba wanda ya san wane ne ne sai Allah kullum ana ta jana'iza kullum ana ta jana'iza baka san waye gaba ba waye gobe za a yi nashi waye jibi waye 2029 za a yi waye 2075 hmm? waye 2099 ko daga yanzu zuwa 2099 shekara nawa ne na? saba'in daga yanzu? to Allah ya sa ku kai na? a'a ba amin mana ha? amin da imani mana Allah abin ha? yau Allah ya sa Allah ja kwana inda imani ai ba matsala za mutum zai kara aiki kaga mutum ya a lokacin da ya sha miya kaga saba'in ka kada da naka yanzu nawa kenan dari da goma ko wani zamu dari da ishirin so a kaga shi kenan ne duk yadda dan ada ya kai da san duniya zai haƙura lokaci na yawa eh duk lokacin da ka kai shekara ɗari duk tunanin ka sai ya canza duk da cewa ka rabu da ke ɗan ba yanzu akwai mutanen da sun kai shekara tasa'in amma za ka gansu suna rawa suna bandi ke wallahi ina rawa ka rasa ma'anar rawan ya yi kulokin 90 90 kuma sai lokacin da ake wannan shirin lokacin najeriya na da kuɗi da kowa ya cika ya yi birthday sai a je nta akwai shirin da wannan yake yi na na karfe taran nan yawwa karfe taran nan zaga kullum ana ta nuna ran lahadi lahadi ne ko ana ta nuna birthday birthday zaka ga mutum ya dan tsoho na rawa ya cika nanti in kana kallon shi da kuma ba a yi wata biyu ba sai ka ga an ce ma mutumin nan da ya asa nuna muku shi sati uku ya mutu haka ake ta wannan shirin wallahi mutane ba sa lura a shirin za ka ga in dai kana kallo za ka ga ba a daɗewa a to ɗan nanci yana rawa ka ai ka ya kusa mutuwa in duk wannan yana nanci ai ka san ya kusa mutuwa wani za ka ga wani 99 akwai wani tsohon da aka nuno shi shekara ɗari da biyu an rike shi ana tarwa da shi ya cika ɗari da biyu na ji shi ko wata uku ba yi ba aka ce tsuntsun wannan ya mutu to ai na an ji diga tsoho kawai shi ke nan kaga kuma a kashe kuɗi to kaga ma in wanda ba musulmi ba ne ma da sauƙi amma kai musulmi da haka ba gara ka je kai sadaka ba na ba gara ka yi wani abin da za ka kai lahira ba Allah kawai وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا متفق عليه an samu hadisi daga ibn mas'ud ya da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace Allah ya la'anci masu wato ne sunansu washima masu zane wanda masu zane da waɗanda suke nema a musu zane da waɗanda suke wato jira mullan misati masu aske jira suna gyara shi da kuma masu kankara haƙora wanda suke canja halittar Allah da ya faɗa haka sai wata mata ta ce masa ha wato wata mata ta ce masa wato haka ka faɗa ya ce eh to me zai hana ni ba zan la'ani wanda manzon Allah ya la'anta ba kuma la'antar na nan a cikin littafin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya gaya mana nace duk abin da manzo ya zo muku da shi ya baku ku rige shi kuma abin da ya hane ku kuma ku hadu wannan ma hadisi ne na Imam Bukhari da Imam Muslim wato wanda take zane kamar da na faɗi zane da dogo da ɗigo da ɗaya ne wanda ɗiɗɗiga shi ake yi a ta cikin ga allura sai ya je ya yi shi ma zane ne na wanda mata suke za ka ga suna ta caccaka allura a waje ɗaya sai yi sai kuma abin shi da baƙi sai ka ga fata ka canza eh duka da wanda suke buɗe haƙora a kankare shi duka na wasu wa da wuta lalliya wasu wa da wuta eh tatu ko to duk dai zane da wani zane da ake a jiki ai bai da bai da kyau wanda ma durin ake musu na kadan gari na wasu asalin su daga tsafi ne tsafa tsafa ne za ka ga an ji an ma musamman tsafa tsafa na turawa suna da wannan zane-zane kaza akwai abubuwan da tura suke kawai sai a zo kuma sai mutane su dauka ba su ma san dalili ba in wani ma an ya gane dalili sai ya ganin dai shi bai da hankali kamar yanzu sakarcin da samari suka dinga yi na jan wando din nan na mutum ya sa wando sai ya ja shi ya bude bayan shi su sun dauka kwalliya ne amma wanda wanda suke san asalin abu sun ce mafi yawa ma wani ainihin wanda ya so mai wani ɗan ta'adda ne ƙwararre ɗan duniya wanda ya shiga fursuna kayansa suka zama masa kaɗan ya rame a cikin fursuna ya fito wani shahararren tattiri da na san sunan shi amma na manta gara da Allah ya sa na manta wato shi ne shi ne sai da ya fito sai wannan lashi na zamewa shi ne sai tantirai ‘yan uwansa wasu ma ‘yan liwaɗi ne sai ya zama alama su ne har ma suka zama alama kawai da an ga mutum haka an san ɗan liwaɗi ne sama sa kare a nan sai ya zo shi kuma yana yi shi gaye na yawa ka gani abubuwa da yawa ko mutum ya kalli duniyar nan in baka bi Allah ba a duniya to me zaka yi kuma in an ji ka bin Allah to ya za a yi da kai kai ba za ka mutu ba ne ya kamata mutum ya tambayi kan ya yi mun ji a ce mutum ya bujire kawai shi ba zai bi Allah ba ya yi ta tsiyarsa to ya za a yi da ƙarshe ina za ka ya kamata a ce kai ba wajen Allah za ka ba ya haka ya kamata yau a ce akwai wani waje da alternative ko inda ya kamata ka je tunda wannan an ce ka yi kaɗi na an ce ka yi kyau ka ga haɗuwanku da shi ba zai yi kyau ba to ya kamata a ce kana da wani waje da za ka to na da iya gane ba inda zai je a ce ba babu wayo kamar ya bi Allah ya haƙuri ya bi Allah shi ne kawai gashi mun yi sa'a Allah yana da yana rahama Allah yana da jin kai Allah yana tabbata shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude mana wuraren samun gafara wuraren samun lada ba su irgu ba sallan nan da muke yi ana san malik yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai wani mutum ya zo ya zo ya ce ya rasulullah na yi laifi na yi laifi ka yi min hajji ka tsaye littafin Allah a kaina maza Allah sai bai kula shi ba bai tambaye shi ba ya masa shiru ya ƙara faɗa mazalla bai ce masu ba sai lokacin sallah ya yi aka ce to a tashi a yi sallah aka tashi aka yi sallah maluma sun ce sallar la'asar ce ba aka tashi hadda shi aka yi sallah shi ya zo da damuwa ya yi wa Allah laifi yana san annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar hukunci sai da aka idar da sallah ya ƙara zuwa yace ya rasulullah ka tsayar mun da hukuncin Allah na yi laifi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba da kai muka yi sallah ba ne ba mun yi sallah tare da kai yace da ni aka yi yace to ka ji Allah ya kai ba sai ga ba sai Allah ya kai ba a wata ruwa ya ce haddin da kake faɗa ma Allah ya sauke ma shi maluma da suka yi sharhin hadisin suka ce abubuwa da yawa suka kawo suka ce kun ga annan sallah sallar bai tambaye shi ne kai ba don me don kan ya faɗa hukunci ya tabbata yanzu ba san me yi ba suka ce kuma annabi sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi abin da ya sanar da shi kuma ya yafe ba shi yasa ya ida masa sako amma kowa ya san shi yasa manzo Allah sana ya ce sallah tana kankare zunubi da sallah da muke yi ita kanshi kankare zunubi to kin ka kalli abubuwan da aka sa suna kankare mana zunubi ai suna da yawa alwala alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi sahabbai yace ku bani labarin mutum wanda yake da tafki wajen wanka a kofar gidansa a kowace rana daga safe zuwa yamma zai yi wanka a cikin tafkin nan sau biyar ya ce kuna ga da yamma za a same shi da datti suka ce a ya rasulallah mutum ma ya yi wanka sau da yamma ba na ya bai wuni da datti ba ya ce to haka salloli biyar da kuke Allah yake ta kankare muku zunubai da su duka wannan Allah abubuwan da Allah ya ce yana nuna ma girman gafarar Allah kuma ba lasisi ba ne ka ce tun da Allah mai gafara ne to na yawa bari a je a yi sabon Allah a'a musulmi baya haka sai musulmi ya ji daɗi ya sa rai da rahamar Allah madaukakin sarki Allah ka yi mana alhamdulillah na'am yara ana kara musu duwatsu da ulu shi wannan ba komai akwai duwatsu da ulu akwai zare na'am na ulu eh na ce shi wannan babu komai yaji ana kara musu yadi yadi zare roba eh da wasu kwallon abubuwa ana musu ado da shi a kadin ba komai baya cikin wannan da la'ana eh eh eh daure-daure eh shi wannan abin da ya sa ake hana mata yin sa shi ne wajen abin da ya shafi wanka ba wai don bai da kyau ba da amma mata duk wadda sanda ta yi wannan to ta sani in za ta yi wankan haila ko za ta yi wankan da na ba ta ta kuce shi saboda ruwa ba zai taba gashi kanta ka ji matsala kamar sa jamfarta ne ai ba an hana mata musulma sa jamfarta bane misali amma aiki ya same ta ne in za ta za ta yi alwala sai ta kanka za ta bayan asuba ta sa za ta yi azhar ta kankare na za ta yi la'asar ta kankare za ta yi magariba ta kankare na ai shi ne ba maganar shi ne ce ba sa shi ba ne bai da kyau amma wannan shi ne abin da in za ta kiyaye shi ke wallawa ala na? eh iya baki a iya baki ne aka hana ba kana nufin dayin ba a akwai kale-kale na musulunci ne akwai na lalle da ake hada shi da katam wanda shi wannan an hada sai kan ba da wani kala ne shi ba ja ba shi ba baki ba tsakatsakiya wannan shine irin wanda ya zo a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam amma wasu da suke bai da kansu kala kala na kai da ban galibi eh da haka yana da kyau shi ayi kawai ne na gani ne ake a zana shi fulawa yi wane ne wasu lallin ne wasu kuma wani abu ne amma wannan babu ba shi ne ba shi magana abin da ya shafi adan amarya matsalarsa shi ne ba wanda aka yadda ya ga adan amarya sai ango kaji inda problem yake na yawa shi adan amarya a musulunci abu ne mai kyau amma wa ake wa na ango ba wai public ake wa ba ba wai taro nan ko yanzu taro amma mata za ta iya yin adanta mata ɗan uwanta su gani amma maza a shi ne matsala da ango da sauran yan uwanta da iyayenta duk ba laifi su ga ta yi kwalliya amma amma na zuwa amma amma sauran mutane a haramun ne na'am وعليكم السلام نعم نعم نعم magana sanko na na'am ya je ya toshe arziki ka gani ma da ya kamata bar kayan shi shi jamfar ce kamar yadda aka faɗi ba wai sanya shi ne ba kyau ba allahumma sai dai idan an yi shi da mai da mai da kyau dan yanzu abubuwan da suke yi ta mana akwai abubuwan mayukan da ko man da ake shafawa akwai man da haramun ne a shafa idan aka duba ingredients da aka yi man za ka ga bai halatta a yi aiki da shi ba akwai mayuka wanda abin da aka yi aiki da shi na jasa ce wanda a musulunci da na eh kamar na man alade kaga ya za ka yi wanka ka shafa man alade na nufin kaga ai bai yi ba ko kamar mulkaman alade ai bai yi ba suna har da man goge hakora ma suna sawa so abubuwa da yawa sojan farce in dai normal abin da aka yi mata tana iya sawa amma dai saboda shi ruwa baya baya ratsa shi shi yasa a wajen alwala sai ta kankare wajen wankan janaba sai ta kankare shine kawai eh halala yawa da ai mai sanko da ban an ce kai ya taba yace kaga wani arziki ne ma mutum ya je yana tattoshe ai kaman furfura ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce furfura haske ne na Allah yake kawo mutane to kaga ka je kana ciccige hasken ka ha da kaga suna nan abubuwa na musulunci ko ba komai in furfura ya zama ka dan nutsu ne ka sa a yan kusa gangarawa ko na da mun yi ko ba kuma da eh to ai rahama Allah ne kuma amma ba su furfura albishirin ku furfura ba ta sa a mutu ga wani ya je ya je yana da furfura ya dauka kamar ya zo karshe a ba kana nan lafiya lau na da kai da mai wani furfura duk ɗaya kuke lokaci ne kawai Allah ya yi kawo shi kenan kwarai akwai yara da suke ni ma ina cikin yara da suke da to ni tun shekara goma sha ɗaya nake da shi kaga kuwa ya an kwana biyu wannan yana daga ciki wannan ayoyin shaidan din da kaji ya faɗa wala udillin da hudu yana ciki wallahi zai zai bayanin ai da ji kasan shaidanci ne kaga Allah ya tsino ango Allah ya tsino amarya ba mun karanta hadisi ba Allah ya la'anci mace mai kama da maza mai sanya kayan maza Allah ya la'anci mata mai sanya kayan namiji mai sanya kayan mata da mata mai sanya kaga sun je kawai dai sun sa Allah ya ce su su biyu la'anannu za su aure ke ba kyau duk shaɗin shaɗan ne abin da ya shafi biki mutane ya kamata su mai da hankalinsu babu komai a cikin biki sai shirme wala shirme ba abin da za ka yi a biki ka burge duniya ƙarya ne duk abin da ka yi wani mai marba gara ma ka tsaya ka bi Allah kawai ka gama wannan ma zai sa Allah ya sanya muku zaman lafiya shi yasa da yawa da ake bikin nan da kana da labarin zaman auren da ka sha mamaki na ha ai mamala wasu ai labarin suna fitowa da kana da labarin yadda ake zaman auren da wallahi ka sha mamaki saboda ba yadda za a yi ku yi biki ku saba wa Allah wai ku zauna lafiya baya yiwuwa eh karatun da da yawa ba su gane ba ke yadda kuka baje kuka ce Allah bai isa ba to za ku gane kuran ku shi yasa za ka ga mata ta kashe miji na miji duk in ka ga bice su za ka ga kamar za ta haɗiye juna amma bayan kaɗan bayan kwanaki abu ya biya ya zama gaba saboda me mai ba da zaman lafiya shine Allah shine yake sa nutsuwa shi ne yake sa da haka wanda yake san iya aure su zauna lafiya su yabi Allah wajen yi aurensa kuma kare damu da surutun mutane su ma da suka yi ta hayaniyar dishin mini yan aure ne da mintuna abin ya wuce sai kuma yadda za a yi zaman auren shi ne mai muhimmanci to na ƙarshe ya halatta yace yanzu zamani ya zo ana kama wajen biki wato shin ya halatta yace ya kama da su yan mata da kawayen amarya da su je ya halatta in je ba wasu karfi ba za su je wajen na ha su ayyana tambaya ne ku bani na amsa mar mana na na ya halatta halal matukar na ce wasu karfi ba za su je wajen ba saboda zuwan hajjar ƙarfi kuma ya zama ya canja abin ya mai da shi amma dan su taru su kaɗai na su yi lamarin bikin su ne ba wani abu na saɓa lara babu komai eh babu komai kamar taron suna ne a yi za a iya yin taron suna a zauna a ci abinci a yi biki su mata ya so amma ban da maza maza kuma za su iya walimar su kaɗai su ma su kaɗai duk babu laifi eh Allah ya shirya da mu sallu ala nabi kari ko da zuwa na shirar mas mun yi addu'a wani bawan Allah matar shi ta zo tana kuka ya je sai an sace shi Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah da da shi gida lafiya yanzu malawa yake faɗa wani ya gaya masa akwai 'yan mata su uku su kuma biyu ma za a yi auren su wannan satin su kuma a sakwata da an sace su to su ma Allah ya tsare su Allah dawo da su gidansu lafiya akwai wani dan uwa kuma za su bude gidan mai yana neman Allah sa su bude a sa'a to Allah sa su ba su bude a sa'a Allah ya mu ya ba mu sa'a wanda aka sace nan da wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka tsare su Allah ka tsare musu mutuncin su Allah ka tsare musu rayuwar su mu kuma Allah ka tsare mu kar a sace mu kar ta fatiha bismillahir rahmanir rahim اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين لا رد إلى عليهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين